الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله شيء قبل كراتو نحو littafin al'ajirrumiya ala tsariƙi su'ali wal jawabi ma al'irab darasinmu na 22 a mu tashi a farkon shafi na 69 muna nan cikin attawabi'u za mu tashi babul badili babi da za a yi bayani akan abin da malaman nahau suke kira da albadulu su'alun tambaya ma huwa albadulu me ake kira da albadulu jawabin amsa albadulu shi albadulu fil lugati a lugar larabci al'iwadu wato musanya a ambaci abu sai a ambaci wani wato kuma ana nufin da wancan ɗin da aka fara ambata قال تعالى ألا يدا تشيوى عصى ربنا أن يبدلنا خيرا منها أي يعوضنا ya musanya mana da abin da tafi ta to wannan aluga kenan to a istilahi albadulu duk da su wannan istilahi ne na albasriyuna su malaman kufa suna kiransa da attabyinu wata kariru attabayinu wata kariwu malaman su kufa haka suke yawan ambatarsa wa filistilahi albadul huwa tabi'un yuzkaru badlan mimma qablahu mumathilan lahu fi jami'i i'rabihi idan an ce albadulu suna ne tabi'un mai biya ko labazi ne mai biya ga waninsa yuzkaru da za a ambace shi bayan an fara ambatar wancan da yake bi badalan sai ya zamo madadinsa ga mimma qablahu ga wancan da ya gabace shi amma fa mumasilin yana mai kama lahu da shi fi jami'i irabihi ga dukkanin irabinsa to da haka duk hukuncin da wanda yake bi ya dauka to shi ma abin da zai dauka kenan na li'irabi wani shi ta kulta in gaga dama ma ka ce innal badla shi albadulu huwa tabi'ul maqsud bil hukmi bila wasita shine mai bi mai bi ga waninsa al maqsud bil hukmi wanda kuma shi din da ake nufi da hukunci ba waninsa ba kamar yadda ana nufin na farko kuma shi din ma na biyun albadulu din kuma shi ma din ana nufin sa da hukunci da aka tabbatar ko aka kore bila wasiɗa amma akan kawo shi ba tare da wata wasiɗa ba ma'ana ba sai an saka harafi na aɗafi haka kawai za a ambace shi eh to wannan tarifin kaga sai ya zamo na'ati ya fita domin fanna'atu masalan shi anna'atu ga misali laisa huwa al-maqsud bil hukmi da ambace shi to ba fa shi ake nufi da hukunci ba fafi ƙaulika cikin zancenka ja a zaidun al'aƙilu zaidu mai hankali ya zo to kaga zaidu a man'uti ne al'aƙilu shi ne na'ad falmahakumu alaihi bil maji'i huwa zaidun to wanda aka hukunta masa zuwa zaidu ba al'aƙilu ba to kaga al'aƙilu ba shi ne makasudi da hukunci ba eh to tanan albadlu da annatu sun sha bamban kuma wa ƙauluhu da cewarsa bila wasiɗa ba tare da an yi amfani da tsakani ba ma'ana wani harafi na adafi to yukhrajul ataf an fitar da adafi dan shi akan kawo harafi fala budda fihi min harfin min hurufil atfi shi har adafi to sai an zo da wani harafi daga cikin huruful ataf na hau ja a zaidun sai a ce wa amrun to shi kuma badali ba za a sa wa ɗin nan ba mahi a ƙasamul badali menene kashe-kashen badulu albadulu arba'atu a ƙasamin shi badali kashi hudu ne al'awwalu kashin farko badulu shai'i mina shai'i suna kiransa da badulu shai'i mina shai'i wa yusamma kuma ana ambatunsa aidan da albadulul mutabiqu kuma ana kiransa da suna na uku duk dai shi ɗin ne badulul kulli min kulli duk dai abu ɗaya ake nufi to me ma'anarsa wa huwa an yakuna albadulu ainal mubdali minhu shine badali ya kasance ainihin almubdalu minhu wanda ya gabace shi shi ɗin ne ake nufi kawai da an sake suranta shi ne da wani suna da wata riga wadda kila baka san shi da ita ba ina misali na hau kama zaidun a huka zaidu ɗan uwanka ya tsayu to fa a huka ai badalin min zaidin eh badal ne daga zaidu don da za ka ɗauke zaidu za ka ce kama a huka eh za ka yi cewa kuma kama zaidun duk dai larabcin ya yi to shi dama daga cikin alamomin da za ka iya gane badali ta yadda in ka ɗauke ɗayan ɗayan zai iya tsayawa ko ma'anar da ake so za ta tabbata to kaga ƙaba zaidun a huka za ka iya ɗauke zaidu in ka gada ma ka ce kama a huka kuma za ka iya hita batun a huka ɗin ka ce kama zaidu to wannan babba alama ce da ke nuna badali to shi ne a huka badalin min zaidin kuma wahuma shay'un wahid da a huka da zaidu nafsu shai eh to shi ne ma'anar da ya ambata can wa huwa an yaku dal badalu ainal mubdal minhu kaga a huka shi ne ainu zaidin to wannan shi ake kira da badalu shay'i min shay'i a kawo abu sai a sake kawo wani kuma wancan dai ake nufi tamaman ba tare da ƙari ba ba tare da ragi ba ko badulul kulli min kulli eh kaga zaidu dukkaninsa shine ahuka ahuka dukkaninsa shine zaidu kuma ahuka kaga yayi mudabaka da zaidu zaidu yayi mudabaka da ahuka to wannan nau'i na farko kenan an gane wa zaidun huwa akuka asani nau'i na biyu badlul ba'dhi min al-kulli shi kuma ana kiransa da badlul ba'dhi min al-kulli shi yana nuna badal sashe ne daga al-mubdalu minhu ba dukansa bane sabanin wancan da ya gabata wa huwa an yakuna al-badlu juz'an min al-mubdali minhu shi ne badali ya zamo wani sashe daga almubdalu minhu misali a kaltun ragifa sulusahu na ci biredi ko masa amma fa sulusahu ɗaya bisa uku ɗinsa tuwal makasudu bil hukumi ai alhukumu bil akali hukuncin da aka yi na cin waina ɗin wasu sulusu kaga ba dukaninta ba e ba nan kana son ka ce ka canye wainan gaba ɗaya ba to shi yasa sai ka yi badali sai ka ce sulusahu ko akaltu ta'ama sulusahu da in baka kawo shi ba ka ce dai akaltu ta'ama to a zahiru ka ci ne duka eh zai iya ɗauka ko ka ci rabi ko ka ci kaɗan ma to amma kawo sulusahu kaga sai nuna ba duka kace ba ba rabi kace ba ɗaya bisa uku to kaga ɗaya bisa uku ɗin nan sashe ne na arragif yawwa to arragif shine almubdalu minhu sulusahu shine ainihin albadlu saboda haka ya zama wani sashe daga shi arragif shi yasa aka kira shi da badlul ba'dhi min kulli sai ce walbadulu mustamilun ala damirin kuma shi badali yana kunshi da damiri wa huwa alha'u shine ha'un fi sulusahu da aka ambata ya'udu ila almubdal minhu yana koma zuwa ga almubdal minhu wa huwa ragifu shi badulul ba'dhi to dole ne a sa mai damiri da zai koma zuwa ga al-mubdal min kuma zamirin ya zama yana mutabaka da shi ai al-khubzu ana nufin waina ko biredi as-salisu nau'i na uku badalul ishtimali to ana kiran sada badalul ishtimali eh shi kuma huwa an yakuna shine ya kasance bainal badali wal mubdali minhu irtibatun bi ghairil kulliyati wal juz'iyya shine a samu dangantaka alaka tsakanin badali da al mubdali minhu amma alakan kuma ba ta duka bace kuma ba ta yanki bace cewa ba ta duka bace an fitar da badalul kulli min al kulli cewa ba ta juz'i bace an fitar da badalul ba'd min al kulli waɗanda ya ambata a baya shi wannan na ukun duk ya saba musu an gane ma'ana shi ba ainu al-mubdal minhu bane kuma ba ba'dhu bane ba sashen sa bane to she ke nufi da bi ghairil kulliyati wal juz'iyya ina misali nahu ajabani sadiqu hadisuhu eh abokin nan nawa labarin sa ya birge ni maganarsa ta bani sha'awa to fa hadisu sadiki kaga labarin abokin da ka ambata ai kalamuhu maganarsa laisa juz'an minhu ai ba sashe ne na abokin ba magana daban as-sadiqu daban an gane yawwa kaga nan kenan bai zama ba badalul kulli min al-kulli ba an gane kuma ba wani yanki ne daga zatin shi ba yadda za a ce hannunsa ko kafarsa ko kansa kaga ta nan bai zamo badalul ba'd min al-kulli ba an gane to shine yace laysa juz'an minhu kal yadi war rijli masalan wa hadha al-qismu shi ma wannan qismin na uku yajibu fihi aidan idafatul badali wajibi ne a raba badali ila damirin zuwa ga damiri a'idin wanda yana koma ilal mubdali minhu zuwa ga shi al-mubdali minhu shi yasa aka ce hadithuhu kakka ce a ajaba ni sadiqu al-hadisu ko hadisu kaga ma'ana ba za ta samu ba a'a kai idafar labarin abin da ya birge ka zuwa ga damirin da zai koma zuwa gare shi to wannan ana kiransa da badalul istimali badlu lishtimali abinda ya sa aka kira shi da alishtimalu saboda shi almubdalu minhu wato ya kunshi sifan ne an gane sifa ba wani yanki ne daga zatinsa ba na batar an gane tunda an ce ka nuna maganar zaidu ba ka iya nuna ta don shai'un ne ma'anawi ko ba haka ba yauwa ko kai amfani da ilimi eh afadani zaidun ilmuhu zaidu iliminsa ya amfane ni to kaga ilimin nasa mustamilin ne fihi an gane la juz'an minhu eh kawai dai wata sifa ce ma'anawi da take kunshi da shi zaidun amma ba wata gaba ce da za a ce wani sashe ne na zatinsa ba shi yasa an ce ka nuna ilimin zaidu ba za ka iya nuna ba to wannan ana kiran sada badalul listimali badalu alistimali duka ai sun zuwa qur'ani ko ko ba su zo ba badalul kulli min al kulli bai zuwa qur'ani ba to ina misali inda ya zo alhamdulillahi rabbil alamin sai a ce rabbu kenan badal ne na na allahu to badalul ba'dha min alkulli na'am eh shi babu shi a ƙura'ani badalul ba'adhi min al-kulli na biyu warka'u akwai badali a ciki eh to ai ku bari ya bada amsa ilimi faɗi gare shi alhaƙatu balhaƙatu to wancan ai na farkon ne ko badal kulli ne min alkulli domin alhaƙa na farko shine malhaƙa na biyu na biyun shine na farko to nan muna neman badalul ba'd min alkulli fil qur'an in yazo hmm? na'am inna eh na'am ya zo mana ga faɗin Allah ta'ala walillahi ala nasi hijjul baiti sai ce bi manistata to man ɗin a yi badalun ne minan nasi don ba dukan mutane an ka ɗora musu aikin haji ko duka ne to ka gani amma ko farko aya an ce mi alan nasi to da za a yi shuru a nan to kaga aikin haji ya ne to amma sai aka ware aka yi badulu sai aka ce manistata cikin annasu din nan ba kowa ba wanda yake da istiba'a eh dole ne yayi eh to na uku ha badal lishiba eh ya za a ƙurani ba? na'am? da an kawo muku na biyu sai ku kawo na uku na'am? a bai da wata waya ai kuna ma kusa da shi ai eh sosai kuwa kaɗan rage maku ambace shi نعم بدل الاشتمال أه؟ نعم نعم نعم أها كوسا نظري to kowa ya nazari ya gano shi tunda lalle dai akwai shi yana na a ƙurani kuma kusa-kusa to wani ni dai ban ce da an ce fatiha ai ba kusa take ba ita an nesa ai nesa take ai eh amma tun da ka ce akwai sai ka kawo mana eh ko kamanta a ɗaya na kai a to ai ma tambayan nake na tambaye ga abu kuma ni ma ka tambaye ni shi to kowa ya nazari ya samo shi eh tunda su ne ba a kawo ba na'am shi ne ai ba ambata ba ko to kaga kowa sai ya duba ya abin nan eh kowa sai ya duba ya samo shi to ina ba da liya nan tun da an yi tarifin kowane duk sanda za ka ambaci abu to kalli definition ɗin da aka yi shi zai sa ba za ka faɗa rami ba na'am ai an ba da misalinsa ko? Arrabi'u na hudu badalul galadi. Eh, badalul galadi. To shi wannan akwai saɓani a wurin malaman na hau. Wasu na ganin babu shi a larabci gaba ɗaya. Eh, saboda ba a gan shi a cikin zantukan larabawa ba, haka wasu ka faɗa. Wasu kuma irin su al'imamu Sibawai suka ce akwai shi. wato badulu na kuskure kenan na sabakul lisan na hau misali ra'aitu zaidan alfarasa to arattu an aqula ina nufin in ce ra'aitu alfarasa fagalittu sai na yi kuskure fa'abdaltu zaidan minhu yani awwattu zaidan yawwa na musanya zaidu anil farasi daga doki wa makasudi amma wani abin da nake nufi an aqula ra'aytul farasa fasabaqani lisani sai harshe na ya rigaye ni wa zakartu zaidan sai na ambaci zaidu wa huwa al-mubdalu minhu shine al-mubdalu minhu wal farasa shine badulul ghalat ma'ana ya zo ne a siyakin kuskure ba shi ne ba kasudi ba shi wannan akwai inkari a kansa amma dai wasu sun tabbatar wasu kuma sun kore irabu ba'adul amsila lirabin sashen misalai da suka zo a cikin shi wannan babe na attawabi'u ra'aitu zaidan al'aqila abuhu na ga zaidu mai ba wanda yake babansa mai hankali ra'aitu fi'ilun wa fa'ilun wa zaidan maf'ulu ra'a shine maf'ulin ra'a wal aqila na'atul li zaidin shi kuma na'ati ne ga zaidu wa yusamma hadha na'atu sababiyan to wannan shi ake kira da na'ati sababi ba haƙiƙi ba saboda ba wai zaido ne kake nufi da hankali ba a babansa babansa ra'aitu zaidan la'aqila abuhu eh babansa ne mai hankali ba shi zaido din ba wanda ka ambata wa huwa ma rafa asman to shi na ati sababi shine wanda yayi raf'a ga suna zahiran na zahiri muttasilan bi damirin kuma ya sadu da damiri ya udu alal man'uti yana koma zuwa ga man'uti falismu zahiru suna na zahiri fil misali sabiki ga misalin da ya gabata huwa abuhu babansa kaga akwai damiri a ciki to shine fa'ilun shine matsayin fa'ili lil aqil ga al aqil marfu'un bil wawi ya zo da raf'a saboda wawun niyabatan don ta zamo wakilci a ne mace daga domma kamar yadda ya gabata a farkon littafi cewa wawun takan zo niyaba a kan domma fil asma'i alhamsa a sitta li'annahu min al'asma'i alhamsa wa abu shi kuma mudafun mudafi ne walha'u mudafun ilaihi a'idun ila zaidin yana koma zuwa ga zaidu wai za ƙulta in ka ce ra'aitu zai da nil'aƙila sai ka yi shiru tunan fal'aƙila na atun haƙiƙi na ya zama na ati na haƙiƙa ga zaidu eh wa huwa ma rafa'a damiran mustatiran shi na ati haƙiƙi shine yana rafa'a ga damiri ɓoyayye ya'udu ilal man'uti wanda yana komawa zuwa ga wanda aka siffanta wa huwa zaidun shine zaidu وسمي حقيقيا لأنه صفة الله لا لغيره an kira shi da na'ati haƙiƙi saboda hankalin sifa ne ga shi zaidu ba wai ga wani zaidu ba ba a ce ga babansa ko ɗan uwansa ba wajarat al'adatu al'ada ta gudana inda al-mu'ribina a gun malaman li'irabi bi adami taqdiri hadha damiri cewa ba sa kaddara damiri na na'ati haƙiƙi almustatir wanda aka ɓoye fin na'at a cikin na'ati haisu lahti ya ja ilai don ba buƙatar a ƙaddara shi misali ba buƙatan mu ce ra'aitu zaidanil aƙila huwa to ba mu da wannan buƙata don ko ba a ce huwa ba dai za a gane dai zaidan da ake nufi don akwai ƙamshin damirin huwa ɗin cikin al'aƙil E, na ga zaidu mai hankali shi zaidu to shi yasa za ka ga al'irabi ba a ƙaddara shi da ana ƙaddara abin da yake akwai fa'ida ma ra'aitu zaidan ni ban ga zaidu ba walakin ko lakin wakilahu sai dai na ga wakilinsa ma harfu nafiyin mabniyun ala sukuni ma nan harafin korewa ne an gina shi akan sukuni wa zalika li anna harfahu al-akhira saboda harafinsa na ƙarshe alifun shi ma din zaka ga ga alif nan wa huwa da'iman koyo shi shi wannan alif harfun sakinun harafi ne mai sukunin la mahalla lahu min al-i'rabi kuma ma din ba ta da mahalli al-i'rabi ra'a shi kuma fi'ilin ra'a da aka ce ra'aitu shi kuma fi'ilun madin mabniyun ala fathin wato muƙaddarin wato an gina shi akan fataha amma fatahan nan muƙaddara ce ala akhirihi a ƙarshensa sai dai bata bayyana ba mana amin zuhurihi abin da ya hana bayyanan fatahan ishtigalul mahalli bis sukuni saboda ya shagaltu da sukuni da yake da shi to wannan ɗaya daga cikin fuskokin lirabi ne duk da dai ba shine lirabi mafi ƙarfi ba atta'u damirun lirabi mafi ƙarfi shine a ce ra'ai fi'ilun madin mabniyun ala sukuni ittisalihi bi damiril fa'il kama akwai masu cewa a ra'adin fi'ilun madin mabniyun alal fathil muqaddar mana amin zuhurihi ishtigalul mahalli bis sukuni التاء ضمير المتكلم فاعل مبني على الضم في محل رفع وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره سولا هكا زيدا مفعولين walakin lakin da aka ambata harfi atafin harafi ne na adafi kamar yadda ya gabata shi kuma wakilahu da aka ambata ma'atufin ala zaidin an yi adafinsa akan zaidu wal ma'atufa alal mansubi mansubun eh abinda aka yi adafinsa akan mansubi to shi ma mansubi ne wa alamatu nasbihi fatahatu zahiratun ala akhirihi wa huwa mudafun والهاء ضمير الغائب مضاف إليه مبني على الضم في محل جر لم يقم ويذهب زيد إيه زيد بيتسيبا كما بيتفيبا لم حرف نفي وجزم وقلب aiki uku take kamar mun yi bayanin a baya yaqum fi'lun mudari'un majzumun bilam وعلامة جزمه سكون آخره هذا سكون ناقر شنسا والواو حرف عطف حرفين نعطف ويذهب فعل مضارع معطوف على يقم يتبعه في الجزم كاغا يابي يقم جزم شيما شيسا أكتي ويذهب وعلامة جزمه سكون آخره شيما سكون ناقر شنسا غباؤن وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يرجع إلى إلى زيد أنا كوما زواج زيد وزيد فاعل يقوم مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أصل زنشل لم يقم زيد ويذهب مررت بزيد نفسه na biyo kusa ga zaidu wato karan kansa marartu fi'ilun wa fa'il wa bi zaidin jarun wa majrurun muta'alliqun bi marra wa nafsihi tawkidun li zaidin yatba'uhu fil jarri kaga ya bi shi a jarra wanda shi aka yi karatun da ya wuce wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun على آخره وهو مضاف والهاء مضاف إليه مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر لأنه مضاف إليه نفعني زيد علمه نفعني فعل ومفعول به fi'ili ne da maf'ulun bihi aka haɗe nafa'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fathi wan nunu ni din nan da aka ambata harfu wiqayatin ana kiranta da nunul wiqaya ita ma an faɗi dalilin da yasa ake kiranta nunul wiqaya a karatun baya wal ya'u damirul mutakallimi maf'ulun bihi ita wannan ya'un ina kiranta da ya'ul mutakallim yan mai magana wa ta'akhkhara wujuban kuma ya zo ne a ƙarshe saboda wajabci ne wajibi ne a kai shi ƙarshe li'annal maf'ula damirun muttasil saboda yawon ɗin kaga muttasili ce muttasili ce To wata akhara fa'ilin kenan, fa'ilin ya zo ƙarshe wujuban a matsayin wajabci, da annal maf'ula, saboda maf'ulin fi'ilin, damiri ne muttasili shi ne ya'un. To shi yasa ba a ce a ba a fara gabatar da ilimin ba a kan nunun, a kan ya'un, wanda ya'un da ita ce matsayin maf'ulin bihi. to ilmuhu da aka ambata ita ce matsayin fa'ili eh saboda mafi'ulin damiri ne to shi yasa aka gabatar da shi sai aka jinkirta fa'ili wa zaidun fa'ilun wa ilmu badalu istimalin min zaidin yatba'uhu fi raf'i wa alamatu raf'ihi to zaidu shine fa'ili haka nan ilmu shi ma fa'ili ne tunda badali ne ga zaidu kuma ya bi zaidu fin raf'i a raf'a wa alamatu raf'ihi raf'ihi dammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudafun wal ha'u damirun muttasilun mudafun ilayhi kina ya zamo zaidu da shi da badalinsa kaga an jinkirta su saboda yawon ɗin dole sai an haɗa ta da fi'ili kuma gashi ita ce matsayin mafi'ulin bi kuma al'asulu fa'ili yakan fara zuwa sannan maf'uli amma tun da mutasili ce ga fi'ili shi yasa sai ta gabaci fa'ilin to bayani akan attawabi'u ya ƙare wanda ya kawo su a layin almarfu'at darasi na gaba ko babi na gaba za a yi bayani akan almansubat min al-asma'i to nan za mu kwana insha Allah na'am na'am na'am na الشهر لأنه يتعلق بالشهر وليس بجزء منه ولا عينه ko wala ainihi eh ba za a ce kitalu shine asharu ba kuma yadda ba za a ce asharu shine alkitalu ba haka kuma ba za a ce kitalu wani yanki ne na asharu ba eh da shi a ƙitalu bai da alaƙa da kwanaki ko ba haka ba to ya zama bazar listimalin kenan to ina wani na'am ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليهم أن تضعوه كاو محل الشاهد أن تضعوه أن tada uhun ƙurani ne? eh? an mi? ban ji abin da ka ce to me badal a ciki badal ne a kan mi kai an kai zan badal ba shi ya bayani malam in kuma ka an san maito yawwa to ci gaba a
akwai can ma da cikin bakara
na'am to ina badal a ciki eh badal ne akan me na kutila eh kutila ai fi'ili ne me ya alaka shi da ashabu eh akwai akwai irtibadi a ciki eh badal ne na mi a wai wane nau'i wane nau'i cikin aka samu badal to ya an kai zama badal shimal eh ya za a ashabu ya zamo badal na kutila ta wace fuska ina ina irtibadi tunda an bace sai an samu irtibadi min gairil kulliya walal juz'iyya to ina irtibadi tsakanin kutila da ashabu hududi kuma eh ka dai ƙara muraja'a babu badali a nan Eh, ka larabo dai wata aya in akwai ta Hmm?
واذكروا نعمة الله عليكم na'am واذكروا نعمة الله عليكم Mm, وما أنزل عليكم من الكتاب mm,
والحكمة mm, يعظكم به mm,
نعمة الله عليكم mm.
من الكتاب والحكمة to ina badala ce ina almubdalu minhu ina albadalu
نعمة الله عليكم ita ammi النعم الله تتأبدت ita abadali to ina almubdalu minhu من الكتاب والحكمة min alkitabi wal hikima alkitab ko ko alhikima tunda ai daban-daban ne alkitabu daban alhikima daban akwai ni'ima ita ce albadar
Eh, to ai shine muka ce ina almubdalu minhu alkitab wal hikma a'a ka ce kuma hikima ita ce badali
Ah, annatu na'atu kuma eh, anni'ima anni'ima anni'ima Eh, ita ce an kai magana Ita- ni'ima ita ammi ita abada to ina almubdalu minhu alkitab wal hikma
dukan su biyu duka su da alkitabu da alhikima to ta yaya an kai aka samu badali a nan Hmm? me ya alaka ta yaya ta wace fuska ka gano cewa badali ne
Ah, ina irtibadi Hmm?
me to karara a ba
sai mun kuma so muka yi to karara don don mu gane a ganin da ya to karara ba ai ba za mu fahimta ba ko ba gaba eh na'am na'am na'am allazi eh eh eh ina badali a ayan minan nasi shi anna minan nasi shi a- al- shi abadali ko al- a a, ya zai yi haka eh eh eh ina al-mubdalu minhu ina al-badalu bari ya gama malam Allah zai yi wasu wasu kace huwa shaidanu shi abbadali ko ka shaidanu ka shaidani ومن الناس آه، من هو يعمل كعمل الشيطان
to ai wannan ba zai zama badali ba sai dai a ce ana kamantawa kamar za yadda za a samu a bangaren aljannu su ma bangaren mutane ana iya samun masu wannan masu wannan sifa ɗin shi kuma badali a kawo abu ne sai a kawo wani abu wanda ko dai shi ɗin ne wancan ko sashensa ko kuma wancan ɗin ya ƙunshi wannan abu akwai alaƙa wadda can ta haɗa su yawwa akwai alaƙa Wala wannan na shiga.
na'am Wannan na shiga. Yusuf ayyuha siddiq Mm.
abtina fi sab'i baqaratin na'am simani.
na'am to ina badali ana
Siddiq
yusufu siddiqu badalin shimalin ko hmm? ayyuhu siddiqu ai sifarsa ce ai shi yusuf ɗin eh ayyuhu siddiqu yawo ana siffanta shi ne matsayinka na mai gaskiya to ka ba mu fassarar mafalki kaza da kaza da sauransu suna ishara kan cewa sun ba shi amana abin da zai gaya musu eh kamar ba ku fahimci tarifin da aka yi da da kuma misalan da aka yi kawowa ba eh da kun yi kyakkyawar fahimta to ai ai badal yana cikin babuka masu sauƙi a ilimin nahawu suna ciki baya da wani sarƙaƙiya ai baya da sarƙaƙiya suna nan da yawa a ƙur'ani in ban da shi na hudun wanda shi dama akwai ma saɓani a kansa to shi ne kawai dai ba a samu a ƙur'ani ba amma uku ɗin suna nan da yawa a ce kun karanci littattafan tafsiri masu inaya game da nahawu ai suna yawan suna yawan kawo ai ina nuna tafsiran da kuke mu'amala da su ba ba sa hidima ga nahawu Hmm? irin su al-baharul muhit na abu hayyana irin su at-tahrir wa tanwir libni ashur eh, irin su biya ta'wil fi ma'ani tanzil na shehu abdullah to zaka ga suna kulawa sosai a wannan babi sun kawo ga wani abu na na hautu suka yi tahlilinsa a yi muraja a yi dab'in abubuwa a dinga dab'in ka'ida Mm, tare da misalanta rashin dab'i shi ke sa kana jeho abin da ba shi ba ne wannan shi ne subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi